نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا 25 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 14 ga watan daya shekara ta 2026 Uh, insha Allah ta'ala yau za mu fara karatun littafin wazaif Ramadan. Ban san ko akwai wani wanda ya rike inda muka. Kare. So, so bi kare aka karanta nan wuri. Amin ko? An wara ko? To, yawa. Ina ne muka tsaya? farkon littafin da koko a cikin menene falalan azumi ko akwai fadlul sawmi shahri ramadan akwai fadlul judi fi ramadan wannan ne ciki gani ya magani alayhi salam an karbo daga annabi isa alayhi salam mana an rawaito daga gare shi kala yace inna hadha al-layla wan nahara khazanatan yace lalle wannan daren da wannan yinin wato mangazoji ne guda biyu wuraren ajiya ne guda biyu fanduru ma za ta da'una fihima ku diba ku gani me ya kamata ku aje a cikin dare me ya kamata ku aje a cikin rana kamar wurin ajiyar kayan ka ne kaga ya kamata ka san me kake ajiya ciki ko yawa akwai wurin ajiyar kudi akwai wurin ajiyar kaya ko ba haka ba to haka ma dare ka diba ka ga me ya kamata ka aje a cikin shi na ake alheri haka ma rana me ya kamata ka aje a cikin ta a cikin aikin alheri fal'ayyamu saboda kwanuka da kake ganin su khaza'inu linnasi taskoki ne na mutane mana wuraren ajiya ne kwanakinka kowace rana ya kamata ka aje mata alheri a ciki mumtali'atun kuma su kwanaki sun cika bima khazanuhu fiya da abinda mutane suka aje a ciki min khairin wa sharrin na alheri ne koko na sharri ne mutane suka cika su da shi to sun cika dai wa fi yawmil qiyama a cikin ranar alkiyama tuftaqu hadhihi alkhaza'in wadannan taskokin za a buɗe su liyaliya ga mutanen su kamar yadda an buƙaci kayan da aka ajiye cikin ɗakin ajiya za a buɗe a ɗauko kayan ko to wannan ajiya ce kai ka aje sai ranar alkiyama za a bude maka ita wal muttaquna mutanen kirki masu tsoron Allah yajiduna fi khaza'inihim suna samu a cikin wuraren ajiyar su al-izzata wal karama suna samun izza suna samun karama saboda sun ji tsoron Allah sun bi Allah subhanahu wataala yadda Allah yake so sun kiyaye dokokin Allah sauraka za su samu a cikin wuraren ajiyar su ranar alkiyama al'izzata za su samu izza buwaya wal karamata kuma za su samu bi za su samu karama wal muznibu ne su kuma masu laifi waɗanda ba tsoron Allah ya ji nuna fi khaza'inihim za su samu cikin wuraren ajiyar su alhasrata za su samu baƙin ciki wan nadamata da kuma nadama na da sun sani da ba su yi zunubi ba da ba su yi laifi ba babu komai cikin wuraren ajiyar su sai nadama da jin haushi da bacin rai kawai to kamar wannan magana ta annabi isa abinda take nuna ma da rana kai kokarin me kai kokarin kiyaye azumin ka da dare kuma kai kokarin kiyaye daranka da tashi da istighfari da qiyamul laili da karatun alqurani da abin da ya saukaka yawwa ka aje makanka alheri cikin waɗannan lokuta kakka yarda ya zamanto da rana ba kai komi ba sai shirme kuma da daddare haka muna ganewa ko yawwa bai kamata ba Allah ya kiyaye usaimuna ala tabaqatayn to kenan su masu azumi akan mataki guda biyu suke hawa biyu ne akwai hawa na farko akwai na biyu ala tabaqatai ne tabaqa shine bene shi ake ce ma tabaqa da larabci ka san bene hawa hawa ne ko akwai daya akwai biyu akwai uku akwai akwai hadari ma akwai to kamar yanda kasan gida mai hawan sama daraja-daraja ne hawa-hawa ne ko? To haka su ma masu azumi hawa-hawa suke. Masu azumi ba zamanto hawa guda ba, mana daraja su ba ɗaya ba ce, wani ya fi wani daraja. Saboda wani ya yi wani kiyaye alhurma azumi, wani bai kiyayewa. Wani baya da bambanci da wanda baya azumi, kuma azumi yake yi. wani kuma yana duk inda ya jinin shi kan a kaiwa azumin nan dai yana tunanin shi to abin da za sai ga zai taba mai azumin shi ya kamata a ce yana azumi kuma yana zunubi ko ya je kawai sai ya bagi to kaga ba zama dai ba ko ahaduhuma ɗaya daga cikin su man taraka ta'amahu shine wanda ya bar abinci ba ya ci wa sharabahu kuma ya bar abin sha ba ya sha wa shawatahu kuma ya bar sha'awar shi duka ya bari ne lillahi azza wa jalla dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai ya ci kai ya sha kai ya kusanci sha'awar shi yarju indahu duk da haka yana fata a wurin Allah aywa ba zalika fil janna a bashi maimakin abin da ya bashi aljanna shi aljanna yake so fa hada tajirun ma Allah wannan qad tajara ma Allah wannan ya riga ya kasuwanci tare da Allah wa amalahu kuma yayi mu'amala yayi hudda da shi da Allah mahaliccin shi wallahu ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ta'ala baya tuzartar da ladan wanda yayi aiki mai kyau duk wanda yayi aiki mai kyau Allah zai adana mai ladan aiki shi ba za a taba bata maka ita ba tana nan aje in ka ga an bata ta to sai in ka bar addini ka bar Allah ka bar annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan Allah ta'ala ce to wanda ya bata aiki shikenan amma matukar dai kana cikin addini ko shekara nawa za a yi ko shekara nawa za ka yi da mutuwa Allah subhanahu wataala ranar alkiyama zai mika ma sakamakon kyawawan ayyukanka saboda mi saboda Allah ta'ala baya tozartar da ladan wanda ya kyautata aikin shi wala yakhibu ma'ahu kuma bai tabewa tare da Allah man amalahu wanda ya hudda da Allah duk wanda ya mu'amala da Allah subhanahu wata'ala to bai tabewa bal yarbahu alaihi a zai samu riba akan wannan mu'amala da ya da Allah a'azamar riba ribar da tafi kowace riba girma shine aljanna ko ba haka ba aljanna tafi kowace riba girma saboda aljanna minti ɗaya sai gwanda ɗaya ba zai zo ma a cikin rayuwa ba a ce yau ba cikin sai gwanda ba kada sai gwanda bal a ce wannan bal ɗin da aka yi kayan ayita baka da komi aljanna babu wannan rayuwa a duniya kuma ana yi aljanna babu wannan ka akwai riba kamar wannan bakin ciki na sekon da ɗaya ba za ka yi ba takaici na sekon da ɗaya tsoro ba abin da za ka yi ba wani abu da zai baka tsoro aljanna ba Yawwa. ko ka ji wata ƙara ta sa gaban ka ya faɗi ko ka ji wani na kwankwasa ma gida ko ka ji dirim an diro cikin gidanka gaban ka ya faɗi ka ce Allah ya sa da musa ce ta faɗo aljanna da ba wannan ba wani abu da zai sa gaban ka ya faɗi ko ranka ya baci ba akwai riba kamar ta kuma da abin da kake so akwai duk abin da ka nema in ka nema akwai in baka nema ba yana nan ma kuma komi sai an baka duk abin da kake so kuma in an baka din sai ka more shi sai ka ce ba kallon shi zaka yi ka ashe ba me zaka yi da ashe shi more shi zaka yi kawai saboda aljanna babu babu ba wata rana da kake tsammani radda babu bare mu hali da shi a ta aljanna kullun akwai inna hadha la rizquna ma lahu min nafat wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya arziki safa da marici akwai shi kuma Allah ya ce arzikin bai karewa to kaga ba magana ka aje wani abu kace saboda wata rana akwai riba kama wannan babu riba da ta kai wannan وقال صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم ياتي لرجل ga wani mutum innaka lan tada shay'an lalle kai ba za ka taba barin wani abu ba ittiqa Allah dan tsoron Allah illa ataka Allah khairan min sai Allah ta'ala ya baka mafi alheri daga wannan abu ma'ana da abin da ka bari dan Allah inda ka bar shi ne dan Allah to Allah ta'ala sai ya baka mafi alheri da gare shi wani wuri manzo Allah ce man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan mimma taraka duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah ta'ala zai musanya mashi da mafi alheri daga abin da ya bari abin da yake so shine duk lokacin da zaka barin abu ka bar shi dan Allah rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi فهذا الصائم wannan mai azumin yu'ta za a bashi fil jannati a cikin aljanna ma sha da abin da yake so min ta'amin na abinci to abincin da kake so akwai shi aljanna kuma ba kaidi ba doka ba ba ba kayyade ma ba ka ci nau'i kaza ka ka ci nau'i kaza a aljanna ba hawan jini ba ciwon suga waɗannan cututtuka su bi su ne suke hana mutane su yi walwala ba bayan ma bari a ce ka bar shan abu mai mai ko mai mai da yawa ko mai gishiri duk babu za ka saki jikinka kai ta ɗiba abubuwanka kawai kai ta kwasar su kana zubawa abin da zai faruwa sai alheri ka kwashi nama ka samu ƙawahuwan nama kawahuwar rago ga su nan ka zanki ka ɗauka haka kana cirar su ba sai an samu ka ba su da tamshi in ka suwa da kasusuwan duka sai ka tauni duk su zama kamar girin girin ci ka tauni abin ka kawai zama dai ka gama da rago kawai ka tashi ka yi gaba kamar baka ci ba to don dangogin abinci ba ga sunan na ci wa sharab haka ma abubuwan sha ga sunan wanda kake so duk wanda kake so ba lahum ma yashauna Allah yace abinda suke so a cikin aljanna Allah ya ba su duk abinda kake so wa fiha ma tashtahihi al-anfus duk abinda rayuka ke sha'awa suke marmari suke kwadai Allah yace an bayan aljanna ba irin rayuwar duniya bace ba can duk abinda kake so ne abin da ka so za a baka shi in ka so ka dafa in ka so a dafa ma in ka so ka ganshi da hafe kawai sai dai a ita ci dai da kake so ana maka mu'amala ne aljanna yadda kake so kuma kowane babu wahala ciki an kai wahala ke burge kama sai Allah ya baka surar wahala amma babu ita ciki yawa kana so ka ga ana da huwa hayaki na tashi sai Allah ya baka amma ba zai cuta ba zai sa ka hawaye ba abin da kake so ne za a maka amma ba zai cutar da kai ba za ka yi kauri ba saboda haka ba haka yake birge ka ba to shikenan kana so kana ta a mota mai ya kare kana jin daɗin haka ra'ayinka ne ko to zai karewa gaman nan kuma daɗi ne ai abin da mutum yake so ne ka san guba wani maganin wani ko shi wani haka yake shi wani wahala birge shi take Beijing Beijing Beijing wayarta saboda haka can ma ba wahala bace amma zaka ga yana abin kamar cikin wahala amma kuma cikin dadi ne yake wani sa nan kuma ga mata Allah zai ba su abin da suke so na mata qala ta'ala can ba za ka yi korafin mata ba ba za ka yi kuka ka yi koke ka ce sun maka kadan ba a yadda kake so za a baka guda nawa kake so goma sha biyar ishirin talatin da yadda kake so Allah zai baka mata. Allah ta'ala ya ce qala ta'ala kulu washrabu haniya bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha a cikin barin ciki da jin daɗi saboda abin da kuka riga kuka aikata a cikin kwanaki waɗanda suka riga suka wuce can duniya qala mujahidun wa ghayruhu mujahid da wani shi suka ce nazalat fi sa'imina wannan aya ta shido ne tana magana a cikin masu azumi ma'ana ku ci ku sha saboda azumin da kuka yi a rayuwarku ta duniya yasa Allah ya saka muku da gidan aljanna wannan tafsiri daidai ne ma'ana ba wai kan masu azumi azumi yana cikin aslaftun abubuwan da kuka riga kuka gabatar da su duniya ko akwai sallah akwai karatun qur'ani akwai sadaka akwai taimako akwai tausayi akwai biyayya ga Allah da annabi akwai biyayya ga uwaye akwai kyautata ma a iyali akwai kyautata ma makwabta duk aikin alheri gaba daya to azumi shi ma yana ciki wa qala yaqub ibn yusuf yaqub dan yusuf yace balagna labari ya zo mu ko balagna labari ya iso mu anna Allah ta'ala yaqulu li awliyaihi yawm al-qiyama cewa lalle Allah ta'ala yana fada ma masoyan shi a ranar alkiyama yace ya awliyai ya ku masoyana قال ما نظرت إليكم في الدنيا الدنيا ناددي إنا كلمكم وكما تنددي الدنيا إنا تكلمكم وقد قلصت شفاهكم الهاليكما لقنكم شفاه جمعين شفا الشفا شين الليكم ودابي ولسانا وشفتين شفاه لقنكم sun bushe anil ashribati daga abin shaka san kana azumi galibi zaka ga leban mutum na bushewa ko haka ba musamman ana zahi muna fatan bana Allah ya sa mai azumi cikin sanyi la kawo mana rangwami wa gharat ayunukum kuma idanunku duk sun wada sun yi zurfi ko ba haka ba idan wanda ka gani ana azumi bayan lasar zaka ga lalle ga yanan galibi dai kaga dai idanu su rena wata ko ba haka ba wadda cikin mutum goma sai kaga wajen mutum shidda ko bakwai a galabaice wa khafaqat butunukum kuma cikunnan ku sun hada ko ba haka ba kai ne wajen awa goma baka ci komai baka sha komai ba dole cikin kai rage yawa ba kai da kanka ba ka jin cikin yana da girma ko da mai girma ne Allah ta'ala ya ce a duniya na yi ta kallon ku haka baki ya bushe idanu sun wada sun yi zirhi sannan shi ma ciki ya wada kunul yawma fi na'imikum a yau ku zamanto a cikin nema ku da nana ku ci a cikin rana cikin azumi wa ta'atul akasa kuma ku mika ma junanku kofuna na giya shi ne ta'akul kas ku miƙa ma junanku kofi na giya alkas shi ne ku kasan da haka yauwa kofi cike da giya ma'ana an ka cika miƙa ma ɗan'uwanka ku miƙa ma juna muna ganewa ko ku miƙa ma juna kuma yin za a miƙa a buga ce kwab da a sha yi ma bai na kun cikin abin da ke tsakaninku yawa a zange dan bubbugawa din na ana me yake cewa ma ka buga kulu washrabu hani'an ku ci ku sha da jin dadi da murna da farin ciki bima aslaftum saboda abinda kuka gabatar da shi fil ayyamin khaliya a cikin kwanaki waɗanda suka riga suka wuce wa qala al-hasan hasan al-basri yace taqulu al-hawra'u maccan aljanna ita ce haura'u wadda kuka hi sani da hurul in hurul in matan ne duka da yawa su ne huru guda ɗaya haura'u alhaura'u ta ƙolul haura'u li waliyin lahi mace aljanna za ta ce ma waliyin Allah wa mutake ummaha alhali yana kwance tare da ita ala naharil asal a bisa tabkin zumuwa ma'ana gulbin zumuwa bakin gulbin zumuwa irin dai da kake ganin mutane a nan duniya suna kwankwace da mata bakin mi bakin ruwa ana shan iska ana jin wannan iskan na ruwa ana jin daji to waliyin Allah waliyin Allah fa aka ce ma ranan zai gwadi wali ta kashi tafihil kas za ta mika mai kofi na giya ana kwankwance bakin ruwa amma bakin gulbin da ake gulbi ne na na sumuwa inna Allah nazara ilaika sai ta ce mashi lalle Allah ya kalle ka fi yaumin a cikin wani ne sa'ifin wanda yake mai tsananin zahi ba'idin ma baina ne. mai nisan abin da ke wato abin da ke tsakanin kyaftawa guda biyu mana cikin rana mai tsananin zafi ana tsayi Allah ta'ala ya kalle ka wa anta fi dhama'in alhali kai kana cikin kishirwa hajiratin mai tsananin zafi min jadil atash saboda tsananin wahalar kishirwa fa baha bikal mala'ika saboda haka mala'iku suna ainihi alfahari da kai ma'ana mala'iku suna tunkawo da kai suna kuri da kai wa qala shi kuma sai ce Allah ta'ala ya ce wanzuru ila abdi ku kalli bawana taraka zawjatahu wa shawatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli bawana ya bar mata shara azumi ya bar sha'awar shi ya bar abincin shi ya bar abincin shi min ajli saboda ni ragbatan fi ma indi dan kwadayin abin da ke wuri na ushidukum malaikuna shaida muku anni qad ghafartu lahu cewa lalle na mashi gafara wa ghufira laka yawma idin a wannan rana sai aka yi maka gafara wa zawwajanika kuma Allah ya aura maka ni inji mace aljanna take ga ma waliyin Allah wa fi sahihain aka yi zuwa cikin sahihain anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci Allah su kare tabbata a gare shi inna fil jannati baban lalle a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu rayyan ana ce mata rayyanu yadkhulu minhu as-sa'imuna masu azumi suke shigowa daga wannan kowar la yadkhulu minhu ghayruhum in dai ba su ba to ba wanda za shiga ta wannan kowar kuma aljanna tana da kohi guda takwas kowace koha to da mutananta waɗanda suka yawaita aikin da aka rubuta ma kowar ta nan za su shiga kowace koha amma ana samun ɗaiɗaikun mutane wanda sai ya tsaya ya zaɓi kohar da za shi kama annaba kaga su sai sun zaɓa sau da su annaba kowane aiki yi suke ba su da zaɓi kowane kowane sun yi shi mai yawa amma kai ba ka iyawa amma ana samun mai koyi da annabawa inda yake bin bayan su cikin mutum ɗari ka yi samun mutum ɗaya wanda bai bambanta ba bai kawai duka yi kowane yi ki kama abubakar da ire-iren shi da waɗanda suka yi koyi da shi suka bi shi suka yi kama da shi mutum zai tsaya sai ya zaɓi kowar da yake su amma galibin mutane kowa da ya zo dama ya san me yake me yawaita yi kawai shiga zai wanda yayin sallah ga kohar sallah nan wanda yayin azumi ga wanda ya damu da zakka sosai ina jin daɗin bada ta shi ma ga koshi nan wanda yake yawan aiki haji ga koshi nan wanda yake yawan umara ga koshi nan wanda yake yawan sadaka ga koshi nan wanda yake yawan karatun qur'ani kohi ga sunan amma wani sai ya zo sai ya tsaya ya zaba ya ga ta ina maganin shiga saboda kowane aikin yayi sai ya tsaya yawa Allah ya sanya mu a cikin su Amin.
wabi riwaya tana cikin wata riwaya idan dakalu in suka shiga ukulika sai a rufe kohi wali tabarani imam tabarani yana da riwaya sanin daga sal marfu'an marfu'in hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli babin min abwabil birri babun ga kowace koba daga cikin kohohin kyautatawa ma'ana albirri shine aikin alheri husnul khuluq kamar yadda manzo Allah ya faɗa albirru husnul khuluqi husnul khuluqi kyawun ɗabi'a shi yake ce ma albir ma'ana ayyuka alheri walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was sa'ilina fi riqabi wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahli mizadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wannan shine albir ayyuka ne na alheri ga suna Allah ya zano to kowace kowane aiki daga cikin waɗannan ayyuka na alheri yana da kofa kowane aiki min abwabil jannati daga cikin kofofin aljanna wa inna babas siyami yuda ar-rayyan lalle kohon azumi ana kiranta da rayyan ولو بحديث عبد الرحمن بن سمرة وما ينادى أي رواية في حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل أتكم قانا من ذال قانا ميزو ورأيت رجلا من أمتي من ذال يتي ناقا ونمتن دقتها الأمة يلهث yana buɗe bakin shi afashan saboda jinki shirwa kullama da na min haudin furida duk lokacin da ya yi kusa da wani tabki da wani gulbi na ruwa sai a kore shi daga wurin da ja'ahu siyamu ramadana sai azumin ramadana ya zo wurin shi fasaqahu sai ya ba shi ruwa wa arwahu kuma sai da ya saye koshi da ruwa kaji amfanin azumi wa rawu ibn abi duniya malan abi duniya ma ya rawaito أن النبي صلى الله عليه وسلم لله النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى يا إيك صحابي أبو موسى الأشعري على سرية في البحر أكن وتا واتو سرية أتكنتك توقع فهاتف بهم هاتف سيواني مي واتو سرية شيني سوج أبنا مياكا أنت abin nan suna abin nan daga ɗari biyar abin da yau baya mayaka kaman cikin bataliya sai a zo a kwashi wasu a dan da a tura su wani wuri misali kaman yanzu nan barikin sojojin mutanen a yana kwaso su mutane a ce su tunkari waɗancan yan kidnapping nan ko wannan yan mutanen da aka ɗebo mutum hamsin ko ɗari a ce su yi can wurin su yi maganin wannan bala'in nasu su ake ce masariya da larabci fataba bi matibun sai wani mai kara ya musu kara mana wani kara suka ji wata kara ya lasafina ya ku mutanen kwalakwalo ya ku waɗanda suke cikin jirgin ruwa ifo ku tsaya ukhbirkum in ba ku labari bi qada'illahi ala nafsi da hukuncin Allah ta'ala da yayi makan shi kaji mutanen da saboda kusancin su ga Allah irin waɗannan abubuwa na ban mamaki sisi ta faruwa. Amma yanzu kaga saboda mutane kusancin su ga Allah ya yi karanci ba a je irin haka. cikin ruwa ne suke kawai suka jo ana kururuwa ana ƙara kaga saboda su mutanen Allah ne ba su juye cikin ruwa su ce tsakiyar ruwa kuma wani na kiran mai kaka aljani ne Allah kan ba su ji tsoro ba saboda suna da duk wanda ke jin wato kusanci da Allah subhanahu wataala to bai tsoron kowa tsoron komi yanzu kai in kana taya cikin duhu ka janci assalamu alaikum ba kowa cikin duhu ya zaka aka ka kara abin nan ka kara gudu don me yasa me aka yi ka ce wa alaikum salam ce ne ka amsa ba abin da za a faruwa sai alheri amma saboda alaka kada Allah tana da rauni sai ka ji so ko ba haka ba ko kuma kana cikin ta sai ka ji an dan dawa ka kuma kai ka ne wa kowa ko kana busa motanka kawai sai ka ji wani ya ce assalamu alaikum kana gudu bisa kwalta da cikin dare za ka gida kayi dare assalamu alaikum ah ta baka goyo kowa ba ka ji sallama kuma dare ka san yi za ka mutum shi kare yake tsaya duka amsa ka cewa alaikum assalam ci gaba da tsaye amma wannan sai yin imanin ka ya kai ya kawo in ba haka ba kana yin wani burki baka shirya ba to mutanen da haka labarai suna nan masu tarin yawa duka a irin haka ya faru gare su ba kana cikin jirgin ruwa ba suke aka ce ya lasafina ya ku waɗanda suke cikin wannan kwale-kwalen kifu ku tsaya cikin ruwa aka ce su yi tsayi zan ba ku labari game da hukuncin Allah da ya makan shi anna man aqasha nafsahu cewa lalle duk wanda ya sanya makan shi kishirwa fi yawmin har a cikin wata rana mai tsananin zahi kana haqqan ala Allah ya kasance haƙƙi ne ga Allah an yuriyahu Allah subhanahu wataala ya kosar da shi da ruwa yawmal qiyamati ranar qiyama kaji walil bazar imam al bazar kuma yace fi yawmin sa'ifin duk wanda ya azumi a cikin rana mai zahi saqahu Allah yawmal atish bana rana mai zahin nan ba wai dole sai ita ba galibi dai ana yin azumi ne cikin mi cikin zahi galibi sai a dade ba a yi azumi cikin sanyi ba. To Allah ta'ala zai shayar da shi ruwa yau mal'afashi. Ranar kishirwa, kasar ranar alkiyama ranar kishirwa ce. Saboda ran nan ba tulu, ba randa, ba kullu, ba famfo, ba tano, ba budo. Ba duk wani ruwa da ka sani, ba ruwan tafki ko ruwan gulbi ko ruwan korama, duk babu, ba ruwan rijiya. Kuma ana jin kishirwa, kuma ba za a sha ruwan ba, kuma ba za a mutu ba sai dai a sha wahala. ana jin kishiro kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo lokacin zai iya kaiwa in duniya ne shekara arba'in yawa kuma ba za ka wani ramewa ba irin wannan gakanin rama kana nema ba ka mutuwa kuma Allah yanzu Allah ya tada ka ne don ka ci gaba da rayuwa har abada ba za ka ƙara mutuwa in ka ji daɗi haka za ka yi ta rayuwa cikin daɗi ba za ka mutu ba in ka ji wahala haka za ka yi ta rayuwa ba za ka mutu ba. To tun daga lokacin wani zai fara wahala, ya tashi cikin wahala Allah ya kiyaye mu. Lokaci ya yi malam ko? Akwai tambayoyi? Nan babu mako, to bari mu ci gaba da ka ka a yi tambaya, a bari mu yi karatu kawai. Ka san, ka yi na mahaukaci ba ka bugu ya ce kun tuna wani. to na ce ba tambaya kawai ne ce to bari a rubutu da Allah a bari mai karatu walil bayaqi imam al bayaqi yana da riwaya ana ali daga sayyidina ali marfu'an man manahu siyam min at ta'am cewa lalle duk wanda azumi yana shi min at ta'am daga cin abinci wa sharabi da abin sha at'amahu Allah Allah ta'ala zai ciyar da shi min simaril jannati daga itacen aljanna duka itacen aljanna a itacen aljanna ba irin naka ba na duniya simar ka riga ka biya gidanka rakwatam ga ɗaya itace na rakwatam kala-kala bisa bancin abincinka ga nan kala-kala duk wani ɗan ice da ka sani kana marmarin shi su ɗinya su kanya duka su nan ko ba za ka sha ɗinya aljanna ba mi zai hanawa ba irin ta duniya ba ce kanya ba irin ta duniya ba ce irin su magarya su kurna su goruba ba irin na duniya ba ne zuba da ya zace ba ne dabino gaya nan kala-kala ga su nan sai wanda kake su su taura kai ta gurgura abu ka ta aljanna ce ba ta duniya ba ce wasa kahu kuma Allah sai ya shar da shi min sharabiha daga ainihi abin shan aljanna Allah ka shayar da mu kayan aljanna na sha kuma ka ciyar da mu yayin itace aljanna kira sallah mana malam yace wa zakar ibn abi dunya malam da abi dunya ya ambata an Anas daga Anas marfu'an hadisi marfu'i as-sa'imuna man zalla alayhi salatu wassalam yace masu azumi yanfahu min afwahihim yana tashi daga bakunan su rihul miski kamshin turare na almiski ranar alkiyama ranar alkiyama suna magana kamshi na ma'ana warin bakinsu kamar me hannan ma a duniya Allah ya ce wala خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك canzawa warin bakin mai azumi a wurin Allah ya fi turaren almiski kamshi. To ranar kiyama suna buɗe baki suna magana za ka ji kamshin almiski na tashi. Wato za lahum ma'idatun kuma za a je musu wani tabul na cin abinci. Shine ma'ida, suratul ma'ida. Rabbana anzila alaina ma'idatan minas sama'i ma'ida shine tabul amma akwai abinci cikin shi kuma abincin zama kala kala ba ba irin tabul ɗinka ba mai abinci to kawai ko shinkafa kare a tabul ne akwai tuwon akwai shinkafa akwai wani abin nan ɗan dage dage akwai soye akwai kayan marmari banana pom duk akwai abubuwa ne tabul ne ya cika da yan abubuwa ko da yan kaɗan ne yawa mun ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan sai a ce mai ma'ida ba ka wannan yake kasashen banci ne kawai. Tahta al'arshi, ƙarƙashin al'arshi. Masu azumi za a aza musu tabullacin abinci ƙarƙashin al'arshin Allah. Ya kulo na minha za su ci abinci daga wannan tabul ɗin da aka aje musu. Wannan su fil hisabi, alhali su lokacin da suke can ƙarƙashin al'arshi suna cin abinci, mutane na nan suna jiran hisabi. suwa an gama saboda girman azumi wa anasin mawqufan an karbo daga anas mawquf ma'ana magana anas ce inna lillahi ma ida tallafi Allah yana da kabaki ma'ana yana da banci yana da banci cike da abinci yana da tabi wanda aka cika da abinci lam tara mitlaha ainun ijiya bata taba ganin irin wannan bancin na abinci ba diya wanda kake cikin duniya ka shiga kasashen duniya na turawa na, na mutanen indiya na larabawa na mutanen rasha kasan can ne karshen duniya karshen gwangwajewa can ne to dukkan lakallan ka yaje ta bata taba ganin irin wannan tabul din na abinci wanda ke cikin aljanna kasan can ne za ka ganin abinci ga yana in ka sauka wata wutar zai ga abinci ga yana an jera maka sai ka zaɓa ba zuba ma za a yi ba ko sha za ka ɗauka ka zan gidi ba ka ga wanda kake so wanda ya maka ga malku nan ga kaji nan cikin mai ga kaji nan soyayyi ga na shanu nan soyayyi ga dage-dage ga wane ne ga roma-roma duka su nan sai ka zaɓa ga yanan kawai kai ta yawo kana kari ya ka biya tun da ka sauka hotellin komi na kai to duk wannan kalle-kallen da kai ijje ka bata taba maka kallon irin wannan tabul din da ke ga Allah ba walam tasma udunun ijji abin nan kunne bata taba ji ba ita ma tunda take wala khatara ala qalbi bashar kuma tunani ma na dan bai taba gittawa ba la yaqudu alaiha wannan tabul din na abinci ba wanda yake zannawa ya ci abinci kai shi illa sa'imun sai masu azumi kawai saboda girma masu komi da komi ta haɗa komi da komi akwai amma babu wanda zai aza zai hau yana duk musulmi ne yayi duk musulmi ba mai azumi bane duk musulmi ba zan nasu ci haka mu ma da muna fatan duk mu ne Allah ya kai mu lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yafi mana Allah ka samu gyara Amin ya na'am na'am Allah. To asha. Yake tambaya gartawa ya ce wai mai sallah in ya yi mantuwa ya mance sunna cikin sunnonin sallah wai yana iya yin sujida ta rafkanuwa.
idan ma ita ake musu jada yana tambaya wai mai sallah in yi manto sunna bai aikata ba cikin sallah wai yana yin sujada ta rafkanwa dama sunna ake ma amma ba kowace sunna ba sai sunna mai ƙarfi kamar karatun fatiha sunna ce mai ƙarfi kamar bayyana karatu kamar ɓoyewa duk sunnoni ne masu ƙarfi su ake ma su in ka bar guda sai ka yi in ka bar su so guda sai ka yi su da sawu amma sauran sunnoni sai in ka yi su da yawa kamar so uku ka bar su kamar kabbara banda kabbara ta shiga sallah kabbara ta rukuyi Allahu akbar muna ganewa ku Allahu akbar wurin sujada duk kai shiru wurin rukuyi kai shiru kace kawai ka duka kaman ce baka ce Allahu akbar ba da ka taso baka ce sami Allahu liman hamida kai shiru da ka je sujada ba nan ma kai shiru wurin tasowa ma duk kamance duk ba ka kabbara don ka tuno hak abu abu uku ko hudu ka bari to karshen sallah sai ka mashi dama sunna ce guda ɗaya in ba ta da karfi mai yawa sai a yi mata sujada sa'un guda ɗaya ce mai karfi kuma sai a yi mata mi yawa amma dama farilla ba a mata idan ka bar farilla to shi kenan sai ka zo da farilla in ka mata sujada ka ba ta sallar ka gaba daya shi kenan sai da wani ya rubuto ko sai da aka ce mai kai ya rubuta na'am wai idan mutum na azumin nafila sai je mai iyalin shi da rana yana azumi wayin ka fara da za a yi hada matai galibi dai malamai sun ce ban da mata shi kadai ne sai dai wasu malamai sun ce inda son ta ne da yardarta ita ma in tana azumin ko inda na nafila ne ba lalle ne in tana yi shi ma yana yi in yana yi shi ita ma tana yi wani suna yi duka to kaga inda son ta ne aka yi abin watakila ma ita ta jawo shi to kaga duka kafara ta kama su ma dai yawancin malamai na cewa babu kafara a gare ta in dai ba ita ta jawo ba in shi ya matsa mata ko shi ne ya jawo hankalinta kuma ta biye mashi ya ba ta azumin shi to ita ma abin ya kama ta in tana azumi Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada sure kuma Allah ka yafi mana Allah ka samu gyara Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci raba mu da yunwa ka raba mu da talauci yawa akwai sanarwa ta wannan littafin da muke karatu waɗanda ba su da shi ah, an taba tura cikin group to kuma yanzu ma insha Allah wanda yake cikin group za a samu a tura mai Allah ya Allah ya samu dace Ah, ko wani bawan Allah ma da ya ƙara so mun kayan aiki irin waɗannan da ɗauka muna roƙon Allah ta'ala ya samu duke shi albarka Allah ya samu kowa albarka a cikin rayuwar shi da wanda yake mamu da wanda ma wani wuri yake yi Allah ya biya kowa Allah ya saka mu kowa da alheri kuma Allah ya kawo mu kowa ƙarshen wahalar da yake sha don muna cikin mawuyacin hali muna cikin damuwa muna cikin takaici muna fata Allah ta'ala shi ya jarrabe mu da wannan kuma shi za ya dauke mana kasuwanci da yayi kasa yayi sanyi muna roƙon Allah ta'ala ya tada mana shi Allah ya dawo mana da shi Allah ma ya ba mu irin kasuwancin da bamu taba ganin irin shi ba mai girma mai albarka mai yawan riba wanda za mu ƙara gina sabon gidaje manya manya wanda za mu ƙara auren raki masu yawa masu albarka wanda baya da Allah ya bashi wanda yake da kuma yana son kari Allah ya kara mashi Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka raba su da zaman manza da zaman kashe wando ya Allah Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu suna nan ko suna nan kwance likita ko kuma sauran likitoci a garin mu ko a ƙasar mu ko a ƙasashen mu gaba daya Allah ka san su Allah ka ba su lafiya ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa kuma yara da manya maza da mata malamai da almajirai da mawadata duka Allah ka ji kansu Allah ka masu gafara Allah ka da mu da su gida aljanna yan kasuwar mu kanana da manya Allah ka san walalin da suke fama da su ya Allah da yawa cikin su ma sun tsaya ya Allah Allah ka tahiyar da su ya Allah, Allah ka tada su ya Allah, da yawa sun mutu Allah ka raya su ya Allah, da yawa abubuwan sun lalace Allah ka gyara musu ya Allah, Allah ka jiro kwanmu ya Allah, Allah ka tausaya mana ya Allah, ka kawo mana karshen wahala ka bada ya Allah, Allah ka hada kan musulmi ya Allah, raba musulmi da rabuwar ka ya Allah, Allah ka samu rungumi junan mu, mu so junan mu ya Allah, mu kaunaci junan mu ya Allah, Allah ka kara mana imani ya Allah, ka sa mu kare da wannan duniya lafiya, wannan iska da muke fama da shi kwana biya Allah, alkhairin da yake tare da shi Allah ka ba mu shi ya Allah. shirin da yake dauke da shi kuma Allah ka kare mu daga gare shi Allah inda muka gabara wa shi lafiya Allah ka sa mu ga shi lafiya ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke a wannan masallaci Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka shaye musu hawayen su ya Allah Allah ka biya musu dukkanin bukatun su ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين